إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتشينا جمعة وانديكي ترى وتقسكو وانا وتانا رجب hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya domin ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan salih bin fauzan alfauzan hafizahullahu ta'ala a satin da ya gabata muna cikin babi ko kuma nuktar da ke bayani game da abin da ya shahi tawassuli mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tawassuli wanda ya inganta wanda ya halatta a yi shi kuma mun jero su ɗaya bayan ɗaya a yau insha Allah za mu tashi nau'i na biyu daga cikin tawassuli wanda bai dace ba bai halatta ba mai malaci
بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله القسم الثاني توسل غير مشروع وهو التوصل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات والتوصل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتوصل بذوات المخلوقين أو حقهم وتفصيل ذلك كما يلي أولا طلب الدعاء من الأموات لا يجوز لأن الميت لا يقدر على على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوصلوا واستشفعوا ممن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ولم يتوصلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره بل عدلوا إلى بل عدلوا إلى البد إلى البدل إلى البدل كالعباس وكيزيد وقد قال عمر اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوصل بعم نبينا فاسقينا فاسقنا فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوصلوا به على وجه المشروع الذي كانوا يفعلونه
مالك القسم الثاني توصل غير مشروع كسو نبيو bayan mun ji kaso na farko daga cikin tawassulin da ya halatta kamun kafa to yanzu za mu shiga a cikin kaso na biyu daga cikin tawassuli wanda gairu mashiro bai dace ba bai halatta ba bi ma'ana haramun ne shi wa huwa tawassulu bi talabi du'a'i wa shafa'ati min al-amwat shine yin tawassuli kamun kafa ta hanyar neman addu'a da ceto daga matattu والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوكما توسلي da matsayin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wattawassul bi dhatil makhluqin wattawassuli bi dhawatil makhluqin aw haqqihim ko kuma yin tawassuli da zati na halittu ko kuma haƙƙinsu wa tafsili zalika kama yali malaci rabe-raben zancen bayani filla-filla kama yali kama yadda zai zo yanzu ɗaya bayan ɗaya bi ma'ana tawassuli kamun kafa da za ka yi ta hanyar neman addu'a ko neman ceto daga mutanen da yake sun mutu da yin tawassuli da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma yin tawassuli da zatin wasu halittu ko haƙƙinsu ko kuma bi ma'ana wannan nau'i duka na tawassuli da ya ambata bai dace ba wanda zai muku bayani dalla-dalla kamar yanzu ga yana ya ce na farko talabud du'a'i min al'amwati la yajuz neman addu'a daga mutanen da yake matattu ne la yajuz bai halatta bai dace ba ga mutum ya nemi addu'a wani wanda ya riga ya mutu a ce na roƙa mana Allah ya mini kasa wanan nan da kake neman addu'a a wurinsa ya rasu to bai dace ba كما كان لأن الميت لا يقدر على الدعاء saboda matacce baya iya yin addu'a ba zai iya roƙa maka abin da kake so ba wurin Allah kama kana yaqdiru alaihi fil haya kamar yadda yake da yin ikon yin haka yayin da yake rayi wa talabi shafa'a min al amwati la yajuz wa talabu shafa'ati min al amwati la yajuz haka neman ceto daga mutanen da yake matattu ne la yajuz shi ma bi halatta لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا سبود عمر بن الخطاب وعند عمر بن الخطاب كوا يستنشأ أتكنكنا شيني خليفة نبيو كوكما نأكو ko kuma na biyu bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan abubakar ya kammala khalifancin shi ya koma zuwa ga ubangijin shi umar shi ya kama khalifanci to da umar dan khattab da muawiya dan abi sufyan da wanda ke halarce da tattare da suna daga sahabbai da tabi'ai wanda suka biyo bayansa da ketatawa yayin da suka samu kansu a cikin fari karamcin ruwan sama da karamcin cimaka da abinci istasku wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayya sai su nemi a shayar da su su yi tawassuli su nemi ceto da wanda yake raye ba wanda yake matacce ba ina fata mun gane sai su je wurin wani daga cikin mutanen da ake kyautata musu zato mutanen kirki su ce roƙa mana ubangiji Allah ya shayar da mu ruwa ba za su je zuwa wurin kabari ba ko wani matacce su ce wa na roƙa mana Allah ko kuma ce tamma ka roƙa ka roƙi ubangiji a saukan mana da ruwa kal Abbas kamar yadda sahabbai sukan je wurin Abbas wa ka Yazid ibn al-Aswad da kuma ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce mishi Yazid ko kuma wannan da ake ce mishi Yazid ibn al-Aswad ولم يتوصلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره بس تبع التوصلي با ko neman ceto ko neman a shayar da su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin kabarin shi ko kuma nuri daban wanda ba kabarin shi kun fahimci magana bi ma'ana wa'anga sahabban sukan je wurin wani mai matsayi mai girma mutunan kwarai da ake kyautata mashi zato daga cikin manya-manyan mutane su nemi ya roƙi ubangiji a sabkar da ruwan sama su yi kamun kafa da shi a sabkar da ruwan sama ya roƙi ubangiji a sabkar da ruwan sama ina fata mun gane don haka ba sa tahiya wurin wani wanda yake matacce ne su yi kamun kafa da shi don a shayar da su ruwan sama lokacin da suka buƙaci haka shi yasa sukan je wurin abbas faffan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma sukan je wurin Yazid ibn al-Aswad ba su taɓa yin tawassuli ba ko kamun kafa da manzan Allah bayan ya rasu ina fata mun gane ba za su je wurin kabarin shi ba su ce ya manzan Allah roƙan mana ubangiji Allah ya shayar da murwa ko ko su ce ya Allah dan manzan Allah dan girman manzan Allah shayar da murwa bayan ya rasu ba sa yin hakan ba sa zuwa wurin kabarin shi su yi kuma ba sa zuwa wani wuri daban su yi wanda ba kabarin shi bal adalu ila badal kal abbas wa kayzid bal ba haka ba ma sai suka koma zuwa ga masanya ko canji wanda shine Abbas da kuma Yazid ina fatan mun gane manzon Allah da wurin shi suke zuwa da Allah ya karba abin shi sai suka koma wurin Abbas da Yazid da ya halatta su je wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi ceto ko su nemi shayarwa dan girman fuskar manzon Allah a wurin Allah da ba za su bar kabarin ba sai su je su ba za su je wurin Abbas ba da Yazid ina fata an gane وقد قال عمر اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوصل بعم نبينا فسقنا عمر يا كسانتي yana cewa ya ubangiji da mun kasance mukan yi tawassuli da kai mukan yi tawassuli da annabin mu sai ka shayar da mu bi ma'ana mukan je wurin manzon Allah mu nemi alfarmar sai roki ubangiji sai Allah ya sabkar da ruwan sama to yanzu kuma ga mu muna tawassuli da faffan manzan Allah shine Abbas sai mu je wurin shi mu nemi alfarma shi ya roki ubangiji Allah ya sabkar da ruwan sama malati faj'alu hadha baladan badalan min dhalika lamma ta'azzara an yatawassalu bihi ala alwajh almashru' alladhi kanu yaf'alunahu sai suka sanya Abbas ya zamanto madadi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko madadin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya faskara su yi kamun kafa bisa ga fuskar da ta dace yaushe ne kamata ya dace su yi tawassuli da manzan Allah yanda yake raye yanzu da ya rasu sai suka nemi madadi shine Abbas sai su je wurin su sa shi ya roki ubangiji subhanahu wataala dan a shayar da su ruwan sama
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوصلوا به نعم يعني لو كان جائزا فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوصل بالأموات لا بدعائهم ولا بشفاعتهم فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه
سمع وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به كما ينادى cikin abin da zai yiwu su je wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kamun kafa da shi zai yi ko ba zai yi ba zai yi ya'ani law kana ja'izan mala ce inda hakan ya halatta tunda kaga ba su je wurin kabarin manzon Allah ba suka ce Allah ya shayar da mu dan annabi ko kuma annabi roƙon mana Allah ya shayar da mu wannan yana nuna hakan bai halatta ba inda ya halatta da ba za su je wurin Abbas ba su bar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'ani law kana ja'izan فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات ما لتي بري da suka yi basu je wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi a shayar da su dan alfarman manzon Allah ba wannan yana nuna koko dalili ne da ke nuna rishin halaccin yin tawassuli da mutanen da suka mutu la bi du'aihim wala bi shafa'atihim bai halatta ba ka nemi hakan ta hanyar addu'arsu ko kuma ta hanyar cetonsu in dai sun riga sun mutu falau kana talabu du'a'i minhu wal istishfa'i bihi hayyan wa mayyitan sawa lam ya'dilu anhu ila ghairihi mimman huwa dunahu da dai a ce neman addu'a wurin manzon Allah da neman ceto a wurin shi a yana raye da yana mace duk guda ne to da basu bar shi ba suka je wurin wani wanda bai kai manzon Allah kima ba ina fatan kuna gane zancen sahabbai bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sukan je wurin Abbas ko Yazid su ce shi ya roƙa mana ubangiji ya shayar da mu ruwan sama bi ma'ana suna neman ceton shi ya roƙi ubangiji Allah ya shayar da su da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yin ziyarar sai suka je wurin Abbas ina fatan mun gane da a ce ya halatta a nemi shayarwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wai da a ce neman shayarwa da ceto wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk guda ne a raye yake ko a mace da ba su je wurin Abbas ba suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah a raye yake ko a mace yake ya linka dan Abbas su malayi kun fahimci wannan ko ya fi shi so ba adad so barkatai da ba su bar kabarin shi ba suka je wurin Abbas to bari da suka yi ba su je wurin kabarin ba suka je wurin Abbas shi ke nuna su sun fahimci idan mutum ya mutu su sahabbai bai halatta ba a koma a yi tawassuli da shi sai dai a yi tawassuli da wanda yake yana da rai ina fatan kun gane zancen sai abu na biyu
الثاني التوصل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز والحديث الذي فيه إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث مكذوب حديث مكذوب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث وما دام لم يصح فيه دليل فهو لا يجوز لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح
أبي نبي كنان bayan mun ji tawassuli da rayayye da matacce wane ne ya halatta a yi da rayayye ba za a yi tawassuli ba da mutunan da ya riga ya mutu yanzu na biyu shine tawassuli da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ko da matsayin wani shi shi ma bai halatta ba kenan yana yadda ake cewa dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yi mana kaza ka datar da mu sai a ce dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau ma idan ka nura a mu'amalar mu ta yau da gobe hakan ya saba ana yawan ambatar shi cikin bakin mutane ko ba haka ba sai ci Allah ya datar da mu sai ci amin dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu sai su ce amin dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin dan darajar manzon Allah da dan san manzon Allah darajar manzon Allah wani abu ne daban wanda ke da alaka da manzon Allah amma kuma san manzon Allah ibada ce bauta ce ina fatan kun gane ka iya cewa amin dan san manzan Allah saboda san manzan Allah nau'i ne daga cikin anwa na ibada don haka ka iya yin tawassuli da san annabi dan neman biyan wata bukata saboda san manzan Allah ibada ce ina fatan mun gane to wane ne yanzu muke so a bayyana ma al'umma shine yin tawassuli da daraja da matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku sani kafin komi annabi yana da daraja faɗin cewa ma yana da daraja kamar akwai nau'i na kallafa makai daraja manzo Allah ta wuce a ambace ta sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane amma da aka ce ba a yi ba ana nuna baya da darajar bane ba yana da daraja so ake tun da ku an bautatar da ku da bin qur'ani da hadisi ku samu dalili kafin ku aikata abu in akwai dalili me zai hana a yi in babu a haƙura ka a yi shi ne kawai ina fata mun gane mala ce wal hadithu alladhi fihi idza sa'altumullah fas'aluhu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim hadithun makdhub yace hadisin da yazo game da cewa idan kuka roki Allah ko za ku roki Allah to ku roke shi da matsayina saboda matsayina a wurin Allah mai girma ne malici hadisi ne na ƙarya laisa fi shay'in min kutubil muslimin allati yu'tamadu alaiha ba za ka same shi ba daga cikin littattafan musulmi wanda ake dogaro a kansu babu shi hadisi ne na ƙage hadisi ne na ƙarya da wasu suka halicce shi suka jefa shi a cikin musulunci ina fatan mun gane malice kuma wala zakarahu ahadun min ahli al-ilm bil hadith babu daya daga cikin ma'abuta ilimi da masu ma'abuta ilimin hadisi da ya ambaci wannan hadisi babu hadisi ne na ƙarya bayan shi ba za ka samu ɗaya daga cikin malamai da suka shahara cikin fagen ilimin hadisi ba da ya ambaci wannan hadisi wa ma dama lam yasih fihi dalilun ala ala fa huwa la yajuz wa ma dama lam yasih fihi dalil fa huwa la yajuz ma da ce to matukar ba a samu dalilin da ya inganta ba a cikin wannan matsala to bai halatta yin hakan ba da wannan hadisin ya inganta da magana ta ƙari ku yi tawassuli da shahi ku yi tawassuli da matsayina saboda matsayina yana da girma a wurin Allah da ya inganta da shi kenan to matsala hadisi ne na ƙarya ina fatan kun gane yawwa annabi kuma yana da matsayi wurin Allah saboda in annabi Musa Allah da ya kawo labarin shi a cikin alkur'ani sai ya ce wa kana inda lahi ko ba annabi Musa wani annabi ne ya ce wa kana inda lahi wajiha ya kasance a wurin Allah mai fuska ne mai matsayi ne mai daraja ne to in wannan annabin yana da matsayi da daraja a wurin Allah bai kai manzon Allah matsayi da daraja a wurin Allah ina fata mun gane annabin yana da daraja yana da ɗaukaka yana da huska yana da matsayi a wurin Allah sai dai hadisin da ya zo yana mai ambaton cewa idan za ku roki Allah ku roki Allah da matsayin manzon Allah a wurin Allah hadisi ne na ƙarya bai inganta ba ina fata mun gane لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح saboda ibadu gaba daya ba za su tabbata ba sai ta hanyar dalili ingantacce kuma dalilin da ya zo karar bisa kan matsala bayan ma ingantacce ne kuma ya zo yana bayani kan wannan matsalar da ake tattaunawa kanta ina fatan mun gane yawwa kenan tawassuli da jahin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai dace ba duk da matsala ce da malamai sun yi sabani a kanta ina fatan mun gani akwai wasu malaman da suke ganin cewa yin hakan ya halatta akwai wasu malaman da suke ganin cewa yin hakan bai halatta ba ina fatan kun gane saboda akwai bambanci tsakanin ka ce ya Allah ba ni kaza dan manzon Allah da ka ce ya Allah ko ka ce ya annabi bayani kaza akwai bambanci ko babu na farko kayi addu'a kayi ibada dan Allah dan neman yarda Allah amma ka makala abin zuwa gawa matsayin manzon Allah na biyun kai tsaye ka roki manzon Allah na farko malamai sun tattauna akan shin ya halatta ko bai halatta zance mafi inganci zance mafi dacewa da yake kusa da dalilai bai dace ba ina fatan mun gane saboda da ya halatta da sahabbai sun yi ba a samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga hujja ingantatta da yi tawassuli da manzon Allah bayan mutuwar shi tunda ai kun ji bayan rasuwar manzon Allah sukan je wurin Abbas su ce ya roƙa mana ubangiji a shayar da mu kenan sai aka fahimci cewa lalle inda ya halatta a yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar shi da ba su je wurin Abbas ba sai su je wurin kabarin manzo Allah ko wani wurin daban ma su ce ya Allah shayar da mu dan annabanka to rashin zuwan da ba su yi ba suka je wurin Abbas shi ke nuna bai halatta ba a yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi amma za a yi tawassuli da wanda yake da rai kenan ina fatan mun gane kenan zancen da ya kusa da daidai wannan zancen ne sai magana ta gaba abu na uku
الثالث التوصل بذوات المخلوقين لا يجوز لأنه إن كان الباء للقسم فهو إقسام به على الله تعالى وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز وهو شرك كما في الحديث فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده
أبناؤكم شين ينتوصل التوصل بذوات المخلوقين لا يجوز ينتوصل da zati na halittu shi ma bai dace ba li'annahu in kana al-ba'u lil qasmi ko lil qasam fa huwa iqsamun bihi ala Allah saboda in ya idan ya kasance wannan harafi na alba dan rantsuwa ne to fa huwa iqsamun bihi ala Allah kamar rantsuwa ne da shi akan Allah an gane ko amma ka ce Allahumma inni atawassalu bi fulan wannan harafi na ba ya Allah ina tawassuli bi kaza ko bi haqqi fulan ko ko bi nabiyir rahma wannan ba idan aka ɗauki ta ta rantsuwa ce to rantsuwa ne da shi akan Allah wanda hakan bai dace ba ka ce ya Allah na rantse da Allah dan wane kaza Allah sai ka mana kaza kun fahimci magana ko ina mai rantsuwa da Allah dan wane Allah ka ba marasa lafiya ta lafiya to wannan bai dace ba wa in kana al-iqsam bil makhluq ala al makhluq la yajuz wa huwa shirkun kama fil hadith idan kuma ya kasance wannan harafi na ba yana nufin rantsuwa ce da abin halitta akan abin halitta wannan bai halatta ba shirka kamar yadda ya zo a cikin hadisi ina fata mun gane ka ce na rantse da shehuwa ne don shehuwa ne ko na rantse da wani ko na rantse da shehuwa ne ko waliyuwa ne an gane ko ko na rantse da annabi sai wani ya samu lafiya ko kuma abin da ke kama da haka kaga wannan rantsuwa ne da abin halitta akan abin halitta wanda hakan shirka ne kamar da ya bayyana a cikin hadisi malaci fa kaifa bil iqsam bil makhluq ala al khaliq jalla wa ala to idan kasance wannan bai halatta ba rantsuwa da abin halitta akan abin halitta bai halatta ba to ya za a yi idan kasance kai rantsuwa da abin halitta akan Allah madaukakin sarki fa in kanat al ba'u lis sababiyya malaci idan kuma ba'in ta kasance ta sababi ce bi ma'ana ya Allah ka bani kaza sababin wani kaza ko dan wani kaza لم يجعل لم يجعل فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لم يجعل لم يجعل لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة تولي ألا مدوكين سركي بيسن يبا روكو ko kuma bai sanya ba roƙo ya kasance roƙo da halitta ya kasance sababi ne na biyan bukata ina fatan mun gane Allah bai sa ba sababin ya karba maka bukatarka ba ta hanyar wari babu ka ce Allah ba zai karba ma addu'a ba sai da sababin wani ya Allah da wani kamar in ka ce kana mai tawassuli da wani ne bima da sababin shi Allah ya maka kaza Allah bai sharɗanta cewa zai karba maka bukatar ka ba da sababin wani abu ina fatan mun gane kenan Allah kai tsaye ka roke shi zai karba maka babu wani sharadi ko wani sababin da zai sa Allah ya karba maka na wani ko kuma wani ina fatan an gane yace walam yashra'hu walam yashra'hu li ibadihi kuma Allah bai halatta hakan ba ga bayin shi Allah bai halatta muku ba cewa ku sanya wani shine sababi ne karba muku bukatunku Allah bai shar'anta haka ba kenan dai dukkan bin bai halatta ba ko ya zamanto kana mai rantsuwa ne da shi akan Allah ko kuma ya zamanto ka ɗauka sababi ne na biyan bukata dukkan bai halatta ba sai abu na gaba kenan tawassuli da zatin mutane ma bai dace ba bai halatta ba الرابع والتوصل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين الأول أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقول المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق هو استحقاق فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام وليس هو استحقاق بمقابلة بمقابلة كما يستحق الم... نعم وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق نعم سينو إنه توسلي da haƙƙin halittu shi ma bai halatta ba kaga mi tawassuli na farko da mi eh na farko neman addu'an matacce bai dace ba ko na biyu tawassuli da jahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai halatta ba na uku tawassuli da zatin halittu sai na hudu tawassuli da haƙƙin halittu kace ya Allah ba ni kaza dan haƙƙin wani wurinka ina fatan mun gane ba wai dan wanan ba dan wanan da zatin shi kake ko yanzu dan haƙƙin shi Allah ka mun kasa shi ma bai halatta ba in ji malam la yajuzu li amrayn bai dace ba bai halatta ba saboda al'amurra guda biyu al-awwal al'amari na farko anna Allah subhanahu la yajibu alaihi haqqun li ahad lalle Allah madaukakin sarki babu wani haƙƙi na mutum ɗaya dake wajaba akan shi babu dole akan Allah babu wani haƙƙi dake zamantowa akan wani dole akan Allah babu innama huwa alladhi yatafaddal subhanahu wa ta'ala 'ala al-makhluqin bidhalika kusani cewa lalle Allah shine ke yin falalarsa da ni'imarsa akan halittun shi babu dole ga Allah bale ka ce ya Allah ba ni kaza dan haƙƙin wani wurinka ina fata mun gane babu wani wanda Allah yake da haƙƙi akan Allah bisa ga dole in kaga Allah ma ya mishi ya mishi ne akan falalarsa da ni'imarsa akan sa kama kala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin lalle haƙi ne a gare mu mu tallafa ma masu imani mu agaza musu mu taimake su cikin al'amuransu kaga wannan haƙi ne da Allah ya azama kanshi ya, ya, ya wajabta ma kanshi wani Allah ba zai wajabta ma Allah ba akan yin abu wanga maganar ma da Allah ya akan cewa haƙi ne a gare shi ya taimaki mummunai wannan falalashi ce da ni'imar shi akan su ina fata mun gane fa kaunul mutai mala ce kasancewa shi mai biyayya ga Allah ya stahiqul jaza ya halatta a masa sakamako fa huwa istihqaqu fadlin wa in'am wannan cancantar da yayi cancanta ce ta falala da ni'ima kenan duk wanda ya bauta ma Allah yayi biyayya ga Allah ya cancanta a mashi sakamako to wannan sakamakon ba dole bane ga Allah ina fata mun gane falala ce da kuma ni'ima ga Allah ya maka sakamako walaisa huwa istihqaqu muqabala ba wai cancanta bace ta biya kai a baka sakamako na biya akan abin da kai tsakanin ka da ubangiji kama yastahiqu al-makhluq ala kama kama yastahiqu al-makhluq ala al-makhluq kama yadda abin halitta ya cancanta dan uwan shi na halitta ya biya shi akan sakamakon aikin da ya masa ba dai bane ba da ubangiji kun gane ko yadda ubangiji zai baka sakamakon aikin da kai na alkhairi wannan sakamakon da zai baka falala ce da ni'ima ta musamman daga gare shi zuwa gare ka an gane ba sakamako bane na biya ka cancanta a biya ka akan abin da kai ina fata mun gane saboda Allah menene zaka mishi akan ni'imar da ya maka akan biya akwai babu ni'ima ɗaya a cikin jikinka ba ka iya biyan ta wurin Allah ina fata mun gane amma kaga mutum da mutum idan ka yi aiki sai ya baka aikin ka gwalgwadon irin aikin da ka mushi kenan wanga aiki ne na sakamako akan aiki sabanin ubangiji madaukakin sarki kenan ba za ka ce ba ya Allah ba ni da haƙƙin wani babu wani haƙƙi da ke zamantowa dole akan Allah in kaga Allah ya maka abu to falala ce da ni'ima akan ka wanda ma kake cewa Allah ya baka dan haƙƙin shi a wurin shi to wannan ma Allah yana ba sa ne domin falala da ni'ima ba wajibi bane akan shi ba shi ina fata an gane الثاني لا علاقة لغيره به فإذا توصل به غيره استحقه كان توصلا بأمر أجله لا علاقة له به وهذا لا لا يفيه شيئا وأما الحديث الذي فيه أمر الله بحق السائلين فهذا حديث لم يثبت لم يثبت لم يثبت لأن فيه إسناد عقيدة الأمر وهو ضعيف مشروع على رحمه وقال nau'i na biyu da ke nuna rashin halaccin yin tawassuli da haƙƙin abin halitta ko haƙƙin halittu shine anna hadha alhaq alladhi tafaddala Allah bihi ala abdihi wa haqqun khassun bihi la alaqata lahu ko la alaqata bi ghairi la alaqata li ghairihi bihi lalle wannan haƙƙin wanda Allah ya falala shi akan bawan shi to haƙƙi ne da yake keɓanta sa shi kadai baya da alaka da waninsa kun fahimci abin don kace ya Allah tallafa mini dan haƙƙin malam wani a wurinka wannan haƙƙin na malam wani da ka nemi Allah ya tallafa maka a sanadiyar shi to wannan haƙƙin wata falala ce da Allah ya ga dama akan yinta akan malam wanan nan ina fata mun gane kuma wata falala ce da take da alaka da malam wanan wanan nan da ka da ka nemi haƙƙin shi a biya ma bukata ba ta da alaka da kai ai kana ganin matsayin shi ne ko da girman shi a wurin Allah sai ka ce ya Allah biya mun bukata dan haƙƙin malam wani to wannan haƙƙin falala ce Allah ya yi a gare shi ba dole bane akan Allah na farko kenan sannan haƙƙin yana da yana rataya ne ga malamin nan kadai kai ba ka da shiga a cikin wannan haƙƙin in ka tashi kenan tawassuli wurin Allah ka yi tawassuli da aikin da kai kai ba aikin wani ka ina fata an gane yawa فإذا توصل به غير فإذا توصل به غير مستحق مستحق مستحق مستحقه كان توصلا بأمر أجنبي لا علاقة له به فهذا لا يجديه شيئا ما لتشي إذا ما توصلي yayi tawassuli da wani haƙƙin da bai cancance shi ba an gane ko wani haƙƙin da wajen shi yake baya da alaƙa da shi to wannan ba zai amfana masa komi ba kun gane zancen ko kenan kamar ka yi tawassuli da aikin waninka wanda ba aikinka ba wannan ba zai amfana maka komi ba wa amal hadithu alladhi fihi as'aluka bi haqqi as-sa'ilin amma hadisin da yazo yana mai cewa as'aluka ina roƙonka ya Allah da haƙƙin masu roƙonka fa huwa hadithun lam yathbut to wannan hadisin bai inganta ba bai tabbata ba hadisi ne da'ifi ina fata mun gane da ya inganta da ya zaman tura bagardama cikin mas'ala da sai a ce ya halatta ka ce ya Allah ba ni dan haƙƙin wani a wurinka ina fata mun gane to hadisin da'ifi ne bai tabbata لأن في إسناده عطية العوفي في إسناده عطية العوفي سورة أشكي إسناد شاكون متن دايكي تشما عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه shi da'ifi ne kuma an taru gaba ɗaya akan raunin shi kama kala ba'dul muhaqqiqin kama yadda manya wani shashi daga cikin manyan manyan malamai suka ce wa kana zalika wa ma kana wa ma kana kadhalika fa innahu la yuhtaju bihi fi hadhihi al-mas'alati al-muhimma min umur al-aqida da hadisin da ya kasance haka yake to bai dace ba a kafa hujja da shi a cikin wannan mas'alan mai muhimmanci da ke take da alaka da aqida ثم أنه ليس فيه توصل بحق شخص معين كما أبرت ما حديث ما يا إنغانتا to a cikin shi babu tawassuli da haƙƙin wani mutum sananne cikin su tunda hadisin ta yi Allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina ya Allah ina roƙonka da haƙƙin masu masu me yake ce masu roƙonka kaga a cikin masu roƙonka babu wani mutum ɗaya da ka ayyana sananne abu ne game cikin rububi ne ko وإنما فيه التوصل بحق السائلين عموما abin da za a nura kawai cikin hadisin inda ma a ce ya inganta kawai akwai tawassuli da haƙƙin masu roƙo a game ba a keɓance wasu ba ko wani wa haƙƙu sa'ilin al'ijaba shi kuma haƙƙin masu roƙo shi ne mi a karɓa musu haƙƙin masu roƙo a karɓa musu sai zamanto kenan kana roƙon Allah ne da haƙƙin masu roƙo shine ya Allah ka karɓa mana addu'ata inda ma a ci hadisin ya inganta kama wa'adahum Allahu bidhalika kamar yadda Allah ya musu alkawalin yin hakan idan suka roke shi zai karba musu wa huwa haqqun awjabahu ala nafsihi wannan haƙi ne da Allah ya wajabta shi akan kanshi lahum a gare su lam yujibhu alaihi ahad babu wani wanda ya wajabta ma Allah karba karba addu'ar shi Allah shine wajabta ma kanshi idan kuka roke shi zai karba وهو توسل إليه بوعد بوعده الصادق kenan wannan sai a ce tawassuli ne zuwa ga Allah da alkawalin shi na gaskiya an gane ko la bi haqqil makhluq la bi haqqil makhluq ba da haƙƙin wani abin halitta ba wannan shine kenan ƙarshen babin da ya shafi magana akan tawassuli tawassuli ya kasu kashi biyu wanda ya halatta da wanda bai halatta ba mun yi bayanin wanda ya halatta a sati da ya gabata a yau muna bayani game da tawassuli wanda bai halatta ba na farko ba a yin tawassuli da addu'a wanda suka mutu sai wanda suke raye na biyu ba a yin tawassuli da matsayin manzan Allah a wurin Allah duk da annabin yana da matsayi a wurin Allah me yasa ba a yi ba a samu dalili da ya inganta wanda ke nuna halaccin yin haka hadisin da ya zo yana nuna halaccin haka hadisi ne na ƙarya maudu'i ne babu shi a cikin mayan littafai abin dogara a musulunci kuma dukkan malaman da suke da ilimi cikin abin da ya shafi ilimin hadisi ba wanda ya kawo wannan hadisin a cikin ko kuma ya yi amfani da wannan hadisin sai abu na gaba tawassuli da gangar jikin halittu ka cewa dan wani Allah yi mini kasa wannan ma bai halatta ba na ƙarshe tawassuli da haƙƙin masu haƙƙin wani a wurin Allah ka ce ya Allah yi mini dan haƙƙin wani a wurinka shi ma bai halatta ina fatan mun gane yawa sai abu na gaba saboda karancin lokaci bari hukumul isti'ana wal istighatha bil makhluq hukumcin neman taimako da neman agashi a wurin abin halitta a wurin halitta ke al-isti'ana talabul aun wal mu'azara fil amr abinda ake ce ma al-isti'ana neman taimako shine neman taimako da neman karfafa a cikin al'amarin da kake wal istighatha neman agashi shi kuma talabul ghawth wa huwa izalatu shidda shine neman dauki da tallafi wanda shine a doke maka wani tsanani da kake fama da shi kenan menene hukuncin neman taimako ko kuma neman agaji da dauki wurin wani wanda ba Allah ba malaci falisti'anatu wal istighathatu bil makhluq ala naw'ain neman taimako da neman tallafi da agaji ga wani wanda ba Allah ba abin halitta nau'i biyu ne annau'ul awwal nau'i na farko al-isti'anatu wal istighatha bil makhluq fi ma yaqdiru alayhi neman taimako da neman agaji ga halitta cikin irin ababen da suka iya su taimaka ko su agasa fa hadha ja'izun to wannan ya halatta nau'i na farko kenan neman taimako da neman agaji nau'i biyu ne nau'i na farko ka nemi taimako ko agaji wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da zai iya taimaka maka wannan ya halatta wani taimaka min da kaza wani tallafa min in dora kaza akan kaza wani agaza mini ina fatan mun gane wani cetanni ko kuma wani me yake cewa agaza mini gobara agaza mini barawo ko dan fashi wanda yana nan yana ganin ka zai iya tallafa maka cikin irin abin da ka nema wurin shi to wannan ya halatta an gane ko qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ku tai ku yi taimakekeniya 'alal bir akan aikin alkhairi da tsoron Allah duk abin da akwai aikin alkhairi ciki da tsoron Allah a ciki to ku taimaka ma junan wurin yin wannan abu kaga wannan nassi ne kara da ke nuna cewa ya halatta a nemi taimako cikin irin abin da aka iya aka iya taimakawa cikin shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fastaghasahu alladhi min shi'atihi sai ya nemi agajin shi wanda yake daga cikin kabilarsa ala alladhi min aduwihi akan wanda yake maƙiyansa ne bi ma'ana wannan aya tana magana game da wasu mutum guda biyu da suke fada tsakankaninsu ɗaya daga cikin ƙabilar banu isra'il mutanen annabi musa ɗaya daga cikin ƙabilar kibtawa mutanen fir'au sai suke fada wanda yana nuna ɗaya banu isra'il ne ɗaya kuma bakibte ne shi wannan bakibtan yana son ya zalunci wannan ɗaya daga cikin banu isra'il wanda yake ƙabila ce ta annabi musa da ya ga annabi Musa sai ya nemi agaji da tallafi na annabi Musa game da wannan makiyin nasa kaga abin da yake nema annabi Musa ya iya shi ko bai iya ba eh ya iya shi saboda aya ce ta ya me ce ai mi tace eh fa wakazahu Musa fa qada alayhi nan take annabi Musa kai mai kulli kuma ya gama da shi ya tallafa mishi ko bai tallafa mishi ya tallafa mishi kuma shi ya nemi wani abu wanda annabi Musa ya iya shi to wannan neman taimakon ya halatta mutum ne yana cikin hali na kakani kai barayi sun tare shi ko ya ga yan fashi ko wasu sun zo za su yaudara shi a gidan shi sai ya kira waya kwamsiriya ka abin da ke faruwa me yanzu ya nemi agaji to wannan neman agajin da ya yi mi ya halatta sau da abin da ka nema su wa'anda ka nema sun iya wannan aikin ko kai kuwa makwabta a tallafa min a agaza mini wuta barawo da abin da ke kama da a bani hannu kaga ka nemi taimako ne wurin halittu cikin irin abin da su sun iya yin shi to wannan ya halatta to kenan ku gane neman taimako da neman agaji cikin irin abin da wanda ka nemi taimakon ko agajin a wurin shi ya iya ya maka shi wannan ya halatta a cikin shari'ar musulunci ba laifi bane annau tsani nau'i na biyu al-istighatha wal isti'ana bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah neman taimako ko neman tallafi da dauki da neman taimako da abin halitta cikin irin ababen da babu wanda ya iya su sai Allah kal istighafati bil amwat kaman neman taimako wurin matattu wal istighafati bil ahya al isti'anatu bil amwat ko neman neman taimako wurin matattu wal istighafati bil ahya ko neman taimako a agashi wurin rayayye wal isti'ana ko taimako ko wal isti'anatu bihim fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah min shafa'il marda وتفريج القربات ودفع الضر فهذا نوع غير جائز ما ليتش نوع نبي neman agaji da neman taimako da halitta cikin irin ababen da babu wanda iya yin su sai Allah kamar neman taimako wurin matattu ko neman agaji wurin rayayyu da neman taimakonsu cikin irin abin da babu wanda iya su sai Allah kamar neman waraka da neman yake cewa da neman samun sauki ko kuma yayi damuwa an gane ko da neman a ishe maka wata cuta to wannan nau'in bai halatta ba a takaicen malin so yake ce maka neman taimako da neman tallafi wurin matacce bai dace ba so da wanda ka nemi taimakon baya iyawa me zai hana me zai sa ba zai iya ba ya mutu baya nan baya jinka baya ganinka bale ya taimaka maka wannan neman taimakon ko agashin bai halatta ba ya manzan Allah tallafa mini shirka ne ya shehu wani agasa mini shirka ne saboda mi ya mutu baya nan baya ganinka kuma kana neman taimako a wurin shi alhalin ka san baya iya ina fata mun gane ko kuma yana nan yana jinka amma cikin irin ababen da ba zai iya taimaka maka bane ba manzo Allah lafiya nake so shehuwa na warkar da ni taimaka mana in samu arziki yayi mana damuwa ta kaga wanda ka nemi yayi abin didda yana nan baya da ikon yin haka babu mai bada lafiya saiwa sai Allah ba mai yaya damuwa saiwa sai Allah madaukakin sarki dan haka wanda ka roƙa yana nan amma ba zai iya maka abin da ka nema wurin shi ba ba mai yin wannan abin da ka nema wurin wannan sai Allah to wannan lokacin kai shirka ina fata an gane maganar ta yawwa fa hadha an-naw ghairu jaiz malaci wannan nau'in bai halatta ba huwa shirkun akbar yin haka shirka ce babba da zata saka bar musulunci shi yasa kaga mutun ya tuntube ce ya shehu wani ya sheikh badawi ya sheikh ahmad at-tijani ya abdul qadir al-jilani ya sheikh inyas wannan shirka ce babba da zata saka bar musulunci mai neman ya faɗi ko wani abu zai faɗo masa a wannan lokacin neman agaji yake da taimako wane ne isa ya taimaka maka ba Allah akwai babu wannan wanda ka kira baya nan baya shin ka baya ganin ka kuma ba zai iya tallafa maka shi yasa Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum wanda kuke kira kuma bayan Allah dan su biya muku su bukatu in kuka roke su ma kuka kira su ba sa jin kiran Allah ya ce walau sami'u bari ma a ce sun ji mastajabu lakum ba za su iya karba muku bukatun ku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum gobe kiyama za su yi baran-baran da shirkar da kuka yi da su kaga sai Allah ya ambaci aikin da kuka yi da su a matsayin mi shirka wanda ke nuna kiran wani Allah da biyan bukata alhalin ya mutu shirka ne kiran wani Allah yana raye baya nan baya jin ka yana wani gari kaza shirka ne kiran wani Allah yana nan yana jin ka yana ganin ka cikin irin ababen da babu wanda iya maganin su sai Allah shi mashirka ina fata an gane yau وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki da ke cutar da mumunai faqala ba'dhum sai wani shashi daga cikin mutane suka ce qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha almunafiq ku tashi mu je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu nemi agajin shi da tallafin shi game da wannan munafikin da ke cutar da فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله ku sani cewa ba a neman taimako da tallafi da ni ana neman taimako da tallafi a wurin Allah ne duk da hadisin za'ifi ne bai inganta ba amma kuma ma'anarsa mai kyau ce bi ma'ana haka nan ne ba neman tallafi da agaji a wurin Allah cikin irin ababen da ga wani Allah baya iya su to ku tsaya ku shi wannan hadisin yana nuna ƙarar cewa abinda suka nema wurin manzon Allah ya iya shi so da zai iya samu wannan munafikin me yake cewa haddin da ba zai cutar da mutane ba ya sa hana shi ko ya hana shi da kanshi amma duk da haka annabi yana so ya mai da al'amuransu zuwa gawa Allah madaukakin sarki shine ma da yace kariha sallallahu alaihi wasallam an yasta an yusta'mal hadha al-lafz an yusta'mal hadha al-lafz fi haqqihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci ai amfani da wannan lafazin a cikin haƙƙinsa وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك duk da cewa yana iya hana hakan tunda yana rayu kuma ya san munafikin ya gan shi ya yi haka ne don kare matsayi na tauhidi da kuma taushe hanyar da za ta sa mutane su abka cikin shirka ina fata mun gane wa adaban wa tawazu'a li rabbih yayi haka saboda ladabi da kaskantar da kanshi zuwa ga ubangijin shi sai ya ce musu a'a ba a neman tallafi da ni ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne da Allah madaukakin sarki wa tahdhira li ummati yayi haka dan jan kunna al'ummarsa min wasa'il shirk fil aqwali wal af'al daga dukkan hanyoyi ko abin da zai tsanuwantuwa zuwa ga shirka ta hanyar magana ko aiki fa idza kana hadha fi ma yaqdiru alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fa kayfa yustaghathu bihi ba'da mamatihi idan ya kasance wannan ya kasance ne cikin irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya maganin sa yana raye duk da haka ya hana to yaya zai kasance idan an nemi agajin shi ne bayan ya mutu kaga kenan sai hanin ya fi muni annabi ya iya hanawa tunda yana raye kuma ya iya hana wannan munafikin sai hana su ce ku nemi taimakon Allah ko ku nemi agajin Allah to idan ya kasance yana raye yayi haka ya nuna bai dace a yi da shi ba sai da Allah ina hukuncin zai kasancewa idan bayan ya mutu ne haka sai nuna bayan ya mutu bai dace ba ko kaɗan a nemi tallafi wurin mazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine zai nuna mana kuskuren al'umma mu da ke zuwa aikin haji ko umara tun daga nan zai kudurta niyyar ya gaya matsalolin shi da abu duk ya riga ya rubuce zai je gaya ma manzon Allah wallahi akwai wanda haka nan niyyar aikin da za na haji dan kasuwa ne wata harkoki yake ko wani abu ya sa a gaban shi da yake so ya biya bukatar shi da shi niyyar shi da zai zabura da ganin shi dai ya je a gwada mai kabar a gwada mai kabar manzon Allah ya je karanto mai matsalolin shi kawai annabi ya sai biya min bukatunka eh kai da ka je wuri mai tsarki kai ta ibadu da ayyukan alkhairi kai tawassuli da sai Allah biya maka bukatunka ba ka shi wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana zana mishi bukatocin ka bai biya maka su wannan shirka ne ina fatan mun gane annabi baya jin ka kuma bai iya biya maka bukatunka ba ina fatan mun gane bai dace bayin haka ko kana sai ma dace fa kaifa yustaghathu bihi ba'da mamati to ta ya za a neman tallafin sa bayan ya mutu wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru alaiha illa Allah kuma a rika neman wasu al'amura wurin shi daga cikin irin al'amuran da babu mai ikon ya biya su sai Allah wa idza kana hadha la yajuzu fi haqqi sallallahu alaihi wasallam fa ghayruhu min babi aula idan hakan bai halatta ba cikin haƙƙin manzon Allah a tambaye shi cikin irin al'amuran da babu wanda ya biya su sai Allah to wani manzon Allah shi yafi dacewa ka a roƙe shi wannan abubuwa ina fata mun gane idan annabi bai iya biya ma buƙatarka cikin irin buƙatun da sai Allah yake biyan su ko ko yanzu manzo Allah ya bar duniya ba a roƙon shi to wani shi shi ya fi dacewa ka a roƙe shi ba za a roƙi wani wali ba ko shi ko wani abu da ke kama da ina fata mun gane ko lokacin kiran sallah ina ganin za mu dakata kenan abin da faɗa dai Allah ya samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya assalamu